صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله كشف الدجى بضياعه ورعى براعي عدله وشفى القلوب بنوره ورعى الإله بعينه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله أحببت أشرف خلقه فقد اهتززت بمدهه والأنبياء من قبله والله تحت لوائه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المنفرد بالإيجاد والإعدام الذي شرف الكون بولادة خير الأنام وأبرز الوجود من العدم بظهور الأت سيد الرسل الكرام من فضله الله تعالى على الملائكة والأنبياء وعلى مقامه فوق كل مقام وتولاه واسمه وجعله للأولين مبدأ وللآخرين كتاب والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد الذي هو أكمل المرام أبدل كل من صلى وزكى وحج وصام الذي أسرى به الله تعالى إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام وعلى آله الطيبين الطاهرين ذوي المزايا الإزام وأصحاب الهداة المهتدين القادات الأعلام والتابعين وتابعيهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام حق قدره ومقداره العظيم ‘Yan uwa musulmi masu sauraronmu maza da mata, manya da yara ina gaishe ku, gaisuwa irin ta addinin musulunci, ina cewa da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. Zadakum Allahu maghfiratan wa faidatan wa rahma, wa tawfiqan wa sitran wa ri'aya. Idan ba ku manta ba a jiya muna bayani akan mazajen da suka hidimta wa masallacin Kudus inda Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi Isra'i aka yi Isra'i da shi Ubangiji tabaraka wa ta'ala yana faɗi subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa allazi barakana hawlahu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم Sadakallahu al'azim, Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce, Tsarki ya tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya yi tafiyar dare da bawansa mai girma, tafiya wadda take mai tsananin nisa, kuma ya je ya dawo gida a wannan dare gari bai waye ba. Tun daga masallaci mai alfarma, wato masallacin Makka, almukarrama har zuwa masallaci wanda yake mai nisa, wato masallacin Kudus, wanda muka sanya albarka a gefensa wato daura da shi, domin mu nuna masa daga ayoyinmu masu girma da ban mamaki da ban al'ajabi lalle a hakika cewa shi shi ne mai gani kuma shi ne mai ji, shi ne mai ji shi ne mai gani. Wannan masallaci da Allah tabaraka ta'ala ambace shi al-masjidul aqsa yana da nisa tsakaninsa da masallacin maka kusan tafiyan kwana arba'in ne ko kuma tafiyan wata guda kuma yana da sunaye da dama kamar yadda muka faɗa ana kiransa masjidul aqsa masjidu iliya'a baitul miqdisi baitul lahil muqaddasi baitul kursi al baitul muqaddasu kuratu iliya'a baitu ila kuru shila'a urbul sulun shalim sihyun ushilima ushalima urshalim ursalim babush misrus da sauransu saboda girman masallacin kamar wurin ibadan annabawa ne wurin saukan mala'iku ne don a ajiye ma har mun gaya muku cewa wato ƙofar sama ta ɗaya kallon masallacin ƙudus take yi. daga masallacin ƙudus in ka tashi sama to ba za ka karkace ba sama za ka shige kuro shi yasa da Allah zai isra'i da annabi ya kawo shi wurin ya kawo shi wurin saboda nan ne saitin sama nan ne saitin ƙofar sama ana kiran wurin wannan ƙofa mas'adul mala'ikati to a jiya duk mun faɗi manya-manyan annabawa da waɗanda suka gina wurin da waɗanda suka hidimta ma wurin da sauransu har mun faɗi irin gudunmuwar da annabi suleiman alaihissalatu wassalam ya bayar na ginin wurin da aljanu har ya rasu ma ana aikin an kammala aikin ana finishin ya rasu alaihissalam muka faɗi cewa yana daga cikin waɗanda suka hidimta ma wannan wuri akwai wato annabi sha'aya wanda shi ya fara yin bishara da zuwan annabi isa kuma shi ne ya fara yin bishara a a zamaninsa da kuma bayyanar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallama yana daga cikin annabawan da aka kashe sannan akwai annabi armayau sannan akwai a annabi zakariyau sannan akwai annabi yahaya to muna cikin bayani ne akan shi annabi yahaya ala nabina alaihi salatu wassalam lokaci yayi muka dakata to yanzu za mu ɗora daga inda muka tsaya Shi annabi Yahaya alaihi salam shi ne farkon wanda ya gazgata annabi Isa, kamar yadda muka faɗa tun ajiya, kuma shi ne farkon Yahaya, ba a taɓa samu wani mahaluki suna Yahaya ba sai shi, suna ne fazzi, babu wanda ya rigaye shi. Allah tabaraka wa ta'ala shi ne ya gaya wa iyayensa su sa masa suna Yahaya. Ƙila waɗansu malamai suka ce ma'anan Yahaya, wato Allah zai laisa lahu shabihun fil fadli wal kamali. duk mutumin da bai da makamanci a cikin falala da natsuwa da kamala da ilimi to shi ake kira Yahaya. Lokacin da aka haife shi, alaihi salam ya kai shekarun balaga, wato shekarun da za a iya yi masa umarni a yi masa hani, sai Allah tabaraka ta ce da shi, Ya Yahaya khuzil kitaba bi quwwa wa atainahu hukuma sabiya.
بسم الله الرحمن الرحيم يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاه وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا صدق الله العظيم Sadakallahu al'azim, Ubangiji tabaraka wa ta'ala ce masa ya ya haya, ya kai ya haya tun da ka kai shekarun girma, shekarun da za a ɗora maka wato umarni da kuma hani, kuzi taurata bi jiddin washtihadin. Ka riƙe attaura ka ringa yin aiki da abin da yake ciki da ƙoƙari da zage dantse. Allah tabaraka wa ta'ala ya ba wa annabi haya hikima, ya ba shi gwaggwaɓan hankali. ya ba shi cikakkiyar natsuwa tun cikin ƙuruciyarsa. An rawaito cewa yara ƙanana sukan zo gidansu annabi Yahaya alayhi salam lokacin yana yaro sai su ce masa izhab bina nal'ab Yahaya zo mu je mu yi wasa shi kuma sai ya ce musu malil la'ibi khuliqtu ni ba don wasa aka halicce ni ba ni ba don wasa aka halicce ni ba kila wato Allah tabaraka wa ta'ala ya ba wa annabi Yahaya annabta tun yana yaro ya ba shi tsananin fahimtar littafin attaura tun yana cikin halin ƙuruciya kafin ya balaga shi ne ma'anan wa'atainahul hukuma sabiya Allah ta'ala ya ba shi annabci yana cikin shekarun ƙuruciya ya ba shi fahimtar littafin attaura da kuma iya yin hukunci da attaura tun yana cikin shekarun ƙuruciya ya zo a cikin mustadraku na imamul hakim daga hadisin amr ibn al-as ya ce na ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da kunne na ba wani igaya mun ba, yana cewa kullum ni Adama ya ati yau malkiyamati walahu zambun illa ya hayab na zakariya, kowane ɗan Adam da ka sani, ranar alkiyama zai zo wa Allah yana da laifi yana da zunubi da yi wa Allah, sai dai ya haya ɗan zakariya'u shi kaɗai ne zai zo wa Allah bai da zunubi. Sannan an ce annabi haya alaihi salam shi ne wanda yi wa annabi Isa tarbiya, shi ne wanda ya rina shi a cikin ƙoramar Urdun. Bayan Allah ta'ala ya aiko annabi Isa kuma, sai kuma annabi Yahaya ya zama almajirin annabi Isa, har ta kai ma idan annabi Isa zai aiki hawariyawa goma sha biyu yana aika annabi Yahaya ya bi su domin a je a sanar da mutane a zabarar da su zuwa ga Allah. Tarihin rayuwar annabi Yahaya yana da ban mamaki, tarihin wafatinsa shi ma yana da ban mamaki, yana da ban takaici kuma, domin tarihin wafatinsa wani sarki ne daga cikin sarakunan Bani Isra'ila. wato ya yi shawara da annabi haya alaihissalam cewa yana so zai auri wata mata ita kuma matar babansa ya taɓa aurenta baban sarkin ya aure ta da ya mutu ya hau sarauta sai ya ce kuma zai auri ita wannan mata sai annabi haya ya ce a bai kamata ba to da ta ji labari sai ta sa aka kashe shi a wani ƙaunin kuma ita matar wato karuwa ce ta wannan sarki sai ta haifi ɗiya da ɗiyar ta girma kuma sai ta nemi ta haɗa sarki aure da wannan yarinya sai sarki ya nemi shawarar annabi yahaya sai annabi yahaya ya ce a'a bai dace ba kwata-kwata shari'a ba ta yadda da wannan ba to sai ita wannan mata ta dinga ƙulle-ƙulle ta dinga ƙulle-ƙulle a wata riwaya ma an ce da sarki ya tambaya sadakin aurenta sai ta ce kan annabi yahaya kawai ya ce ba zai iya ba to kuma kullum sai ta ado ta kwalliya ta zo ta ɗauki hankalinsa har wata ta kwalliyar da ya miƙe ya ce ta faɗi me take so ta ce kan annabi haya shi kenan kawai ya ce aji a kawo to fa tun da aka yanka kan annabi haya alaihissalam jininsa ko ya dinga toroko kuma an cire kansa a kan wuyansa amma bakinsa yana ƙara gaya wa sarki la ta hillu laka wa la ta hillu laha la ta hillu laha wa la ta hillu laka bata halatta ba gare ka baka halatta ba gare ta yana ta gaya masa wannan jininsa yana ta bulbulowa kamar idan ruwa kamar yana ta fasa yana ta toroko gashi ya rasu amma jininsa ya ƙi ya zauna to sai wannan abin ya tada hankalin su kansu yahudawa ɗin har sai da ta kai wani sarki daga cikin sarakunan babila ya zo ya yaƙe su a nan masallacin ƙudus to yana kewaye a cikin masallaci sai ya je inda jinin annabi haya yake ya ga yana ta tafasa yana turuko sai ya tambaye su sai ya ce wannan menene sai suka ce wata dabban mu ne da muka yanka shi ne jinin yake ya ce ƙarya kuke wannan ba jinin dabba bane idan ba ku gaya mun ba sai na ƙarar da ku baki ɗaya ya ci gaba da kashe su ya rusa masallacin kudus ɗin ma baki ɗaya to sai suka gaya masa jinin annabi haya ne to shine aka roƙi Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi roƙo shi kenan sai jinin annabi haya sai ya kwanta malamai suna cewa ma bakatis sama'u ala ahadin illa ala yahya ibn zakariya wal husayn ibn ali alaihi assalam tunda sama take bata taba yin kuka ba a bisa wani mutum ɗaya dan ya mutu sai annabi haya dan zakariya'u da kuma al-imam al-husayn dan al-imam ali ibn abi talib karramallahu wajahu alaihi assalam dalili kuwa saboda girmansu a wurin Allah da darajarsu da martabarsu amma aka yi musu kisan gilla bayan an kashe su kuma aka cire kawunansu to wannan ya sa sama da kanta ta yi kuka ƙila waɗansu malamai suka ce shi annabi haya ɗan annabi zakari ya ya shiga masallacin ƙudus ya zama shugaba a ciki tun yana da shekara takwas wannan shine takaitaccen tarihin annabi haya daga cikin mazajen masallacin Ƙudus. Muna kawo muku wannan bayani ne domin ku san wurin suwa annabi ya je. Duk jinsi idan ya yi kirari a cikin irin jinsinsa sun sallama masa ya kamata kowa ma ya sallama masa. In dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kirari a cikin annabawa sun miƙa wuya sun sallama sun juya mar takalmi ya sa ya wuce to ya kamata kowa ma ya sallama masa. Idan malami ya miƙe a cikin malamai ya ce a cikin malaman nan kaf ban cire kowa ba babu masani kamata sai malamai suka ce ai tun ba a faɗa ba a karama kallahu mun sallama mun yadda to bai kamata jahili ya ce shi bai yadda ba idan sarki ya miƙe a cikin sarakuna jinsinsa ya ce dukka cikin sarakunan da ke zaune a wannan wuri kowa yana ƙarƙashin kujeranmu ne sai sarakuna suka ce ranka ya daɗe ai tun ba a faɗa ba mun yadda mun sallama bai kamata wani bawa ya miƙe ce shi bai yadda ba hakanan idan wani mai kuɗi ya miƙe a cikin miloniyoyi ya ce musu duk wurin nan babu mai arzikinmu babu mai dukiyanmu masu kuɗi kuma suka ce mun sallama mun yadda to bai kamata wani talaka yana hamma ya ce shi bai yadda ba dangote ya miƙe a cikin manyan masu kuɗi ya ce dun na fi ku su ce ranka ya daɗe mun yadda mun sallama sai ni da kai muna gefe mu ce ba mu yadda ba to ya kamata a yi mana ruƙiya kawai ba lafiya masu kuɗin sun yadda ya fi su to annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi ana sayyidu waladi adama ya faɗi inna ma ana rahmatun muhdatu kuma annabawan sun ji kuma ya je har cikinsu ko da ke za mu zo wurin waɗannan annaba da muke ta karantowa za a tara su a cikin masallacin kudus annabi zai zo za ka ji waye zai sallah a wurin duk wannan darajojin da Allah ya ba su annabi ne limaminsu sallallahu alaihi wa alihi wasallam to daga cikin mazajen masallacin kudus akwai annabi isa alaihi salam shi yana daga cikin manya-manyansu mahaifiyarsa sai da maryam alaihi salam tana cewa a lokacin da ta ɗauki cikinsa kuntu iza khalautu haddasani isa wa haddastuhu wa iza kana indi insanun samitu tasbihahu fi baɗani ta ce lokacin da na ɗauki cikin ɗana isa idan na keɓe wurin da ba kowa sai mu dinga firar da shi ya faɗa in faɗa ya faɗa in faɗa idan wani ya shigo sai ya shiru amma ni ina jin tasbihinsa a cikin cikina idan annabi isa ya shigo masallacin ƙudus ya ga banu isra'ila yahudawa suna kasuwanci a cikin ɗakin allah suna lagau da lahau da la'ibu suna shewa to sai ya ɗauki mayafansa ya dinga dukansu yana dukansu yana cewa ya bani auladil hayyati wal afa'i ittakhattum masajidallahi aswaqa ya ku ’ya'yan kunamu da macizai ’ya'yan banza kun ɗauki masallaci ɗakin Allah kasuwa sai ya dinga kora su ya ce ku tashi anan ku tashi anan annabi isa alaihi salam Allah tabaraka wa ta'ala ya halicce shi ne da hasken kalmar kun don ya bayyanar da ƙarfin ikonsa. In kana so ka ga hoton kumfa ya kunu, to ka ga Isa, salam. Kamar yadda in kana so ka ga hoton tauhidi, ka ga la ilaha illallah. Annabi Isa, salam Allah ta'ala ya halicce shi, babu uba, sai dai uwa. Kamar yadda ya fara da Adam, ya halicci annabi Adamu, ba uwa ba uba, ya halicci annabi Isa da uwa ba uba. ya halicci sai da hawa da uba ba uwa mu kuma ya halicce mu da uwa da uba shine har Allah tabaraka ta'ala ke cewa inna masala isa inda Allah ka masali adam khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakunu بسم الله الرحمن الرحيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون صدق الله العظيم صدق الله العظيم كساني cewa misalin kwatankwacin halittar annabi Isa kamar misalin irin halittar annabi Adamu ne alayhi salam Allah ya halicce daga turbaya sai ya ce da shi zamanto Adamu sai kawai ya zamanto shi. Allah tabaraka ta'ala ya aiki hasken kalmar kun zuwa Maryam, shi kenan sai kalmar ta zamanto mutum cikakke mai cikar halitta shi ne Isa, alaihi salam. Kuma abin da zai tabbatar maka cewa annabi Isa alaihi salam Allah ta'ala ya halicce shi ne daga hasken wannan kalma shi ne faɗin Allah tabaraka ta'ala wa kalimatuhu alƙaha ila Maryam wa ruhun minu.
بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم Sadakallahul azim. Annabi Isa kalmar Allah ne da ya jefa cikin Maryamu kuma ruhi ne daga gare shi. Tabbas Isa ruhin Allah ne, amma Kiristoci sun kasa fahimta har sai ta kai abin ya kai su zuwa ga halaka. Suna cewa Isa wani yanki ne daga Ubangiji, wato wai ɗa ne na Ubangiji, kamar ka ce tsokan jikin mutum. Me yasa? Wai saboda ya ce wa ruhun minhu. To, inda za su karanta Alƙur'ani ko kuma a karanta musu su fahimta, sai a ce, ai, ba shi kaɗai ba ne, Allah ya ambace shi da hakan. Allah ya ambaci sammai da ƙasai cewa daga shi ne.
بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم Sadakallahul azim. Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda ya hore muku abin da yake cikin sammai bakwai da abin da yake cikin ƙasai bakwai baki ɗaya daga gare shi. To in dai an ce saboda Allah ya ce wa Annabi Isa wa ruhun minhu shi ruhi ne daga gare shi ya sa ya zama Isa ya zama ɗan Allah kenan to ashe abin da yake cikin sammai da ƙasai duka ‘ya'yan Allah ne kenan. Subhanahu wa ta'ala. tun daga shi ya faɗa haƙiƙar maganar gaskiya annabi isa ruhin Allah ne kuma kalmarsa ce domin kuwa annabi isa ya bayyana a wannan duniya ne daga kalmar kun ba tare da uba ba Allah ne aiki mala'ika jibrilu a.s. a matsayinsa na ruhani ya zuwa ga waliya siddiƙiya sai da maryam a.s. sai ya kamantu da ɗan adam kyakkyawa mai cikar halitta mai cikar sura bai rasa komai ba irin na kamala da jamala a cikin jikinsa. Duk wata sifa wadda take sa ɗan adam ya zama cikakken mutum kyakkyawa, mala'ika Jibrilu ya bayyana a gaban saida Maryam da wannan sifa, kuma ya yi haka ne domin ya ɗebe mata kewa ya natsar da ita domin ta samu daman karɓan saƙon da ya zo mata da shi daga Allah. Domin in ya zo a surarsa ta mala'ika guduwa za ta, firgita za ta koma ta mutu saboda tsoro. to shi ne sai ya sifantu da surar ɗan adam kyakkyawa mai cikar halitta lokacin da ta gan shi ta ɗauka mutum ne sai ta ce masa a'uzu billahi minka in kunta taƙiya ina neman tsari daga abin da kake so ka aikata min in dai kai mai tsoron Allah ne sai ya ce mata a'a abin da kike zato ɗin nan fa ba shi bane mutane ne suke aikata irin wannan ni ko ba ma mutum bane inna ma ana rasulu rabbiki li'ahaba laki gulaman zakiya ko kuma liyahaba laki gulaman zakiya بسم الله الرحمن الرحيم فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا صدق الله العظيم Sadakallahul azim, ni ɗan aike ne daga Ubangijinki, na zo ne domin Allah tabaraka ta'ala ya ce in zo zai baki ɗa. Sai ta ce anna ya kunu li gulamun, walam yamsas ni basharun, ya za a ce ina da ɗa alhali ni ban da miji, ni ban yi aure ba, kuma walam aku bagiya, kuma gani ni ba karuwa ba. Sai ce kazaliki ƙala rabbuki huwa alayya hayyin. Yadda kika faɗa ɗin na haka Ubangijinki ya faɗa wannan shi ya fi komai sauƙi a wurin Ubangiji ya baki ɗa ba tare da miji ba. Ubangiji tabaraka wa ta'ala zai sanya ɗan nan da zai baki wata aya babba kuma za ta zama rahama daga gare shi zuwa gare ki da sauran bayi ma baki ɗaya. To, za ta ci gaba da magana dai ya ce da kin yi haƙuri wannan fa al'amari ne wanda Allah ya riga ya zarta an gama. To daga nan ne annabi a mala'ika Jibrilu alaihi salam ya jefa mata kalmar da Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko shi da ita. Shi yasa annabi Isa alaihi salam ya zama ɗan adam ta ɓangaren mahaifiyarsa, ruhani ta ɓangaren mala'ika Jibrilun da ya kawo saƙo. Dalilin bayyanarsa da surar ɗan adam saboda saƙon da ya zo da shi ya yi kama da surar da ya bayyana da ita, domin da ya ba da saƙon a surarsa ta mala'ika, to da ɗan da za a haifa da surar mala'ika zai bayyana. To wannan shi ya janyo annabi Isa alaihi salatu wassalam yake da fuskoki guda biyu. Fuskarsa ta farko in ka dube ta sai ka gan shi ɗan Adam yana ci yana sha yana bacci yana gajiya yana rashin lafiya. Wannan ɗan Adam kenan. Amma idan ka dube shi kuma ta fuskar ruhaniyarsa saboda wanda ya kawo saƙon sai ka ga yana buɗe yatsun kutare marasa yatsu. yana miƙar da ƙafafuwan guragu, yana buɗe idanuwan makafi, yana kwaɓa taɓo ya yi tsuntsu, wato jemage, ya yi numfashi a cikin wannan taɓo sai ya zama jemage na gaske ta yi sama. Sannan yana tada matacce in ya mutu. To, da a ce mala'ika Jibrilu da ya zo da saƙon ya bayyana a Jibrilinsa, to da annabi Isa zai bayyana ne a bisa surar rauhanai, mala'iku. shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiya sai muka aika mata ruhin mu wato mala'ika jibrilu sai ya sufantu gare ta da sura irin ta ɗan adam cikakke mai cikar halitta inda kuma a lokacin da ta nemi tsari da shi bai dakata ba ya ɗebe mata kiwa ya ɗan gaya mata maganganun da zuciyarta za ta natsu a ce ya jefa saƙon da aka turo shi to da annabi Isa ya bayyana da mummunar sifa, domin ko cewa ta yi, a uzu bin rahmani minka in kunta taƙiya, ni ina neman tsari da Ubangiji ar-Rahmanu daga abin da kake so ka aikata da ni in har ka kasance mai tsoron Allah. Ƙala inna ma ana rasulu rabbiki li ahbalaki gulaman zakiya sai ce a ni ba mutum bane mai aikata irin wannan ayyukan alfasha ni manzo ne mala'ika daga wurin Ubangijinki na zo ne in ba ki ɗa mai tsarki da umarnin Allah. Kuma malamai sun ce, duk halin da mace take ciki a lokacin da mijinta yake kusantarta, to yana iya yiwuwa abin da za ta haifa ya zo da wannan abin da take gani ɗin. Idan mace tana kallon abu mai kyau a lokacin da mijinta yake kusantarta, to za ta haifi ɗa mai kyau. Idan tana kallon mummunan abu, za ta haifi ɗa wanda yake mummuna wato abu mai kyau fa ba wai abin da zuciya take gaya maka bane abu mai kyau a wurin Allah abu mummuna ba abin da zuciyarka take gaya maka bane a'a mummuna a wurin Allah akwai matar da mijinta yana kusantar ta sai kawai ga maciji ya zo zai shige sai ta kura masa ido da ta tashi haihuwa sai ta haifa ɗa mutum ne amma kuma jikinsa dukka kalan jikin maciji gashi kuma mutum da aka tambaye ta sai ta ba da labari ai ga abin da ta gani a lokacin da mijinta yake kusantarta. To haka nan wata mata ita ma ta haifi ɗa da ƙafafuwa guda hudu. Aka tambaye ta ta ce a lokacin da mijinta yake kusantarta ne suna da wasu dabbobi a cikin gidan tana kallon su a lokacin da mijinta yake kusantarta. Saboda haka da a ce mala'ika Jibrilu ya zo da suran mala'ika ya ba da saƙo kuma sai da Maryam ta gan shi a wannan surar to da abin da za ta haifa da suran mala'ika zai zo. Amma da ya zo da surar ɗan Adam sai annabi Isa ya zo da surar ɗan Adam. Amma kuma ɗabi'unsa za ka ga irin na mala'iku ne. Shi ne mala'ika ya ce mata inna ma'ana rasulu rabbiki li ahabalaki gulaman zakiya. To daga nan sai ta samu natsuwa daga damuwa da firgita da take ciki tunda ta san duk abin da ya zo daga Allah ba zai cutar da ita ba to annabi isa alaihi salatu wassalam yana daga cikin kususiyoyinsa tun yana zanin goyo ya fara magana sannan an mai shayi yana da shekara takwas yahuda suka matsa babarsa ta gudu da shi zuwa misra suka zauna a misra shekara goma sha biyu sannan ta sake dawa sham masallacin kudus lokacin da ya kai shekara talatin sai aka yi masa wahayi Yahuda sun yi ta ƙoƙarin su ga sun kashe shi, sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mala'ika Jibrilu ya ɗauke shi. Da mala'ika Jibrilu ya ɗauke shi a cikin fuffiken mala'ika Jibrilu, sai annabi Isa ya ga wata addu'a, Allahumma inni a'uzu bi ismikal ahadil a'azzi wa ad'uka Allahumma bi ismikal kabiril muta'ali allazi mala'al arkana kullaha an takshifa anni birra ma amsaitu wa asbahatu fihi. da annabi isa ya karanta wannan addu'a sai mala'ika jibrilu ya tashi da shi sama shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga sahabbansa yake ce musu ina muku wasiya ku rike wannan addu'a ba yadda za ka roki Allah da wannan addu'a bukata ba ta biya ba fa inna ma inda Allah khairun wa abqa lillazina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun wato malamai sun ce mala'ika jibrilu ya daga annabi isa ne daga ɗuri zaita waɗansu kuma suka ce a'a an ɗauke shi zuwa sama ne daren lailatul ƙadri daga dutsen cikin masallacin ƙudus. Sannan an rawaito cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya karɓi ran annabi Isa tsawon awa uku domin zai ɗauke shi zuwa sama. Waɗansu malamai suka ce a ba karɓar ransa ya yi ba, bacci ya sa masa na awa uku. Kuma shi masallacin Ƙudus a lokacin da aka ɗauke annabi Yahaya- annabi Isa alayhi salam zuwa sama yana hannun mutanen Rum ne. lokacin da labari ya kai wa sarkin Rum abin da banu Isra'ila suka aikata na kashe annabi Isa, alayhi salam saboda su a wurinsu an kashe shi ne, shi kenan sai ya taso ya zo, ya sa aka sakko da iccen kuros ɗin wanda aka gicciye shi, shi wancan mutumin da aka sa sifar annabi Isa sai suka ɗauka annabi Isa ne. To sai shi wannan sarki ya sa aka sakko da wannan ice wanda aka gicciye shi, ya girmama icen, ya girmama shi matuƙa girmamawa. sannan ya dinga kashe banu Isra'ila, kisan gilla ya kashe su dewa, sannan kuma ya kore su daga Falasɗin. Tun daga nan ne Kiristoci suka sami gindin zama a Rom. Shi wannan sarki sunansa Ƙustanɗin shi ne wanda ya gina wato garin Ƙustanɗiniya. Wannan shi ne takaitaccen tarihin Annabi Isa a.s. daga cikin mazajen Ƙudus. Sannan a cikin mazajen masallacin Ƙudus a Sharif. akwai annabi Yunus salam wanda ake masa laƙabi zinnun. Ubangiji tabaraka wa ta'ala yana faɗi, wa zannuni iz zahaba mugadiban fa zanna allan na qadira alaihi fa nada fi zulumati Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.
بسم الله الرحمن الرحيم وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين صدق الله العظيم Sadakallahul azim Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wazan nuni, kuma ka tuna ya Rasulallahi da ma'abocin kifi, wato annabi Yunus bin Matta, alaihi salam. Izza haba mugadiban a lokacin da ya tafi yana mai fushi da mutanensa saboda sun ƙi bin Allah tabaraka wa ta'ala kuma hadara ba ta yi masa izini ya tafi ba ya tafi. Bacin rai yana ta yi wa mutanensa umarni yana ta yi musu nasiha yana kiransu zuwa ga Allah sun ki amsawa to wannan abin sai ya fusata shi kawai sai ya hijira ba tare da izini ba daga Allah tabaraka wa ta'ala fa zanna Allah na qadir alaihi sai ya zaci ba za mu kuntata masa rayuwarsa ba da abin da muka hukunta a gare shi na tsare shi da muka yi a cikin cikin kifi annabi Yunus bai taɓa zaton zami masa haka ba ha ai mu ba mu da gwani gwaninmu kenan Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama bai zaci zami masa haka ba ko muka kwantata shi muka je muka sa shi halwa a cikin kifi kuma a cikin duhun ruwa a cikin duhun dare fanada fi zulumati sai ga shi yana kiran mu a cikin dubbai duhun dare duhun ruwa duhun cikin kifi Allah ilaha illa anta da cewa babu abin bautawa da gaskiya sai kai subhanaka tsarki ya tabbata a gare ka ai tanzihan laka amma zanantu fika tsarki ya tabbata gare ka ya ubangiji tsarki ya tabbata gare ka daga abin da nake zato cikinka ba kai min izini in bar jama'ata ba na tafi saboda ka ya ubangiji ina neman gafara inni kuntu minaz zalimina lallai haƙiƙa cewa ni na kasance daga cikin azzalumai bi kuruji an ƙaumi ƙabla an ta'azana li ya aka na zama azzalumi ya ubangiji na fita daga cikin jama'ata tun ba kai min izini ba yasa ba dama bawa ya riƙa yi wa kansa hukunci ba tare da umarni ba ko kuma inni kuntu minaz zalimina bi ta'aridi nafsi lil halakati na bijirar da kaina zuwa ga halaka ila waɗansu malamai suka ce ma na jahullahu illa bi ikirarihi ala nafsihi bi zulmi Allah ta'ala bai fidda shi daga cikin kifi ba har sai da ta kai ya tabbatar wa kansa cewa shi azzalimi ne to Allah kuma idan kai haka shi kuma sai ya taimake ka duk sanda bawa ya nuna shi ba kowa bane to shi kuma Allah sai ya nuna maka shi kuma ya isa duk sanda ka ji ka isa sai Allah ya nuna maka baka isa ba in ka ga baka isa ba sai Allah ya nuna maka ka isa to haka aka yi annabi Yunus alayhi salamu ya zauna a cikin duhun dare a cikin duhun ruwa a cikin duhun cikin kifi awa tara ila waɗansu malamai kuma suka ce a awa uku yayi yana zikiri yana tasbihi yana istighfari har sai da ya wusuli yana yin wusuli kifi ya fito da shi dama tarbiya ya je yi a wurin to ya yi wusuli daga cikin mazajen wannan masallaci da annabi sallallahu alaihi wasallama aka yi isra'i da shi zuwa gare shi akwai annabi harun alaihi salam akwai annabi ilyas alaihi salam akwai ali yasa'u alaihi salam akwai zilkifli alaihi salam akwai khidir alaihi salam akwai asifu dan barkhaya alaihi salam akwai daniyal alaihi salam akwai uzairu alaihi salam waɗansu daga ciki waliyai ne ba annabawa amma duka an haɗu a wurin da annabawan da waliyan duka suna wurin shugaba ya zo a wannan lokacin fa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je masallacin Qudus yadda ka san Jami'atul Azhar ka san tambarinta shine misluka alfun duk iliminka in ka zo nan akwai irin ka dubu to ita ma masallacin Qudus a wannan lokaci harshenta na hali yana cewa misluka alfun duk darajarka duk annabtarka duk matsayinka idan ka zo nan za ka ga irin ka dubu sai ga manzala ya zo yana cewa a samu iri na ƙwaya ɗaya fa ahmadu fardun jauharun lan yuqassama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin masallacin ƙudus tana tinƙaho tana fankama tana homa tana hura hanci tana holoko tana taƙama tana ɗaga kafaɗu tana wani kumburi, tana wani mazurai, tana zara ido, mutanen cikinta su kuma suna cika baki suna cewa ƙudus ko da me ka zo an fi ka. Kamar yadda mutanen Kano suke cewa wai Kano ko da me ka zo an fi ka sai gashi Ibrahim ya zo. Amma dai ya yi musu addu'a yana cewa wai ahalu Kano jazahumur rahmanu khairal jaza'i fahumul ikiwanu ƙarsharibu min faidatu tijani. waƙar su ƙubi aka bar ne. To, Ƙudus, masallacin Ƙudus tana hura hanci, annabawan da ke ciki suna zigata, ko da me ka zo an fi ka. Sai ga Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallama makamai da darajoji sun rako shi suna yi masa kirari suna cewa wa qad rafa al maula al ali jalla zikruhu wa qad zayyana al insana khalqan misaluhu wa qad satara ar rahmanu fil arshi zikrahu abu basharin min za atahu nawaluhu بكل أذان ذكره وسناؤه وفي الذكر مده المصطفى وكماله ومن قبل في التوراة ذكر محمد وإنجيل عيسى فيه بان كساله تمنى كليم الله لو كان واحدا من أمة خير الخلق ذاك مقاله وإن جاء روح الله عيسى فإنه من أمته تهك الفئال فئاله يصلي به المهدي يا فوز أمة يأمهم طه وإيسى وآله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وقد رفع المولى العلي جل ذكره وقد زين الإنسان خلقا مثاله وقد سطر الرحمن في العرش ذكره أبو بشار من ذا أتاه نواله بكل آذان ذكره وثناؤه وفي ذكر مدح المصطفى وكماله ومن قبل في التوراة ذكر محمد وإنجيل عيسى فيه بنى خصاله تمنى كليم الله لو كان واحدا من أمة خير الخلق ذاك ما قاله وإن جاء روح الله عيسى فإنه من أمته تهقي الفعل فعاله يصلي به المهدي يا فوز أمتي يا أمهم طه وإيسى وآله أرجي لقى المهدي عونا ومرشدا له كل وقت من رضايا مجاله فتمسينا صار كالجليل تشعشعت عليه ذكاء كلهم ضاق حاله فيا رب فاجعل بالنبي محمد سوال عذاب عان منك زواله عليه صلاة الله ثم سلامه يكون عدوي شد منك وباله عليه صلاة الله ثم سلامه يكون فعال العبد فيك وقاله عليه صلاة الله ثم سلامه يكون فعال العبد فيك وقاله عليه مع الآل الكرام وصحبه صلاة بها لقي النبي ووصاله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله
sallallahu alaihi wa alihi sallama haqqa qadrihi wa miqdaril azim to a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi sallama da mala'ika Jibrilu suka iso wannan masallaci mai yawan albarka matattarar annabawa da manzanni wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya albarka a cikin mazaunansa sai mala'ika Jibrilu ya kama wannan abin hawa mai suna buraka ya ɗaure ta a daidai inda dutsen da annabawa suke ɗaure dabbobinsu akwai turaku a wurin to daga nan sai suka shiga cikin masallacin ƙudus suna shiga sai ga annabawa burjik a ciki wani yana tsaye yana sallah wani ya yi ruku'u wani ya yi sujada wani yana zikiri wani kuma yana tasbihi wani yana takadisi wani yana takabiri wani yana tafakkuri da sauransu suna shiga sai aka kira sallah kawai
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه الله المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله to shikenan ana idar da kiran sallah sai annabawa suka miƙe aka yi sahu sahu sahu sahu sahu sahu sahu sahu sahu sahu wannan yana kallon wannan wannan yana kallon wannan wannan yana kallon ana ta waye zai sallah wane ne zai sallah wane ne zai sallah Eh, babanmu ibrahim ne Ah, ba- babanmu nuhu ne Ah, kalimullahi ne musa ne ana ta maganganu ƙanana ƙanana kawai sai aka ga mala'ika jibril ya kama hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kawai ya shigar da shi gaba sai ya ce da annaba haza imamukum wa mumiddukum wa sayyidukum ya ummukum istawu istawu wannan shine shugabanku kuma wannan shine limaminku wannan shine mai baku madadi wannan shine jagoran lamarinku so da haka ku daidaita sahu a haɗa ka faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga yi sallah mala'iku suna bayansa annaba suna bayansa manzanni suna bayansa siddiƙai suna bayansa waliyai ma suna bayansa ana kiran wannan sallah salatu siyadati sallar shugabanci lokacin da aka idar da sallah sai waɗansu daga cikin annabawa suna tambayan waɗansu har aka samu wani daga cikin annabawa alaihi salatu wassalam ya tambayi mala'ika jibrilu ya ce masa man hazar rajulul azimul lazi qaddamtahu amamana ya jibril wani mutum kenan wannan mutum babban mutum haka mutumin nan ga kamshi ga kyau ga kwarjini ga natsuwa wai wane ne shi da ka sa shi a gabanmu ga kuma iyayenmu ga manya-manyan annabawa ga kalilun rahmani ga kalimullahi ga ruhullahi amma ka sa shi ya mana sallah da Allah jibrilu gaya mana wane ne shi sai jibril ya ce musu haza huwa sayyidul wujudi wa madadil wujudi wa nuril wujudi wa wujudil wujudi sallallahu alaihi wasallam wannan shine shugaban samuwa shine madadin samuwa shine hasken samuwa kuma shine samuwar samuwa sallallahu alaihi wasallam daga nan sai annabawa suka ce a waƙar ursula ilaihi wai yanzu har an aiko shi ta lallai duniya ta ƙare sai malaka jibril ya ce ƙwarai kuwa sai suka ce hayyahu Allahu min akhin wa min khalifa fa ni'mal akh wa ni'mal khalifa wa ni'mal maji'u ja'a gaisuwar Allah ta tabbata a gare shi muna farin ciki da zuwan dan uwa nagari khalifan Allah nagari madalla da wannan dan uwa madalla da wannan khalifa madalla da wannan mai zuwa baƙo da ya zo mana wanda ya fi masu gida martaba. ‘Yan uwa lokaci yana hararanmu ya kamata mu dakata a nan, idan Allah ya kai mu zuwa gobe, sai mu ci gaba daga inda muka tsaya. Allah ya ƙara mana san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma yin koyi da shi. Ya rabbi, ya rabbu, ya rabbahu, ya samadu, fa kun mu gisan lana ya wahidul ahadu, ya barru, ya barru, يا وتر يا عين المراد أجل يا من لا له شفع كلا ولا ولد أجس أبيدا وفرج كربه أبدا يا من لا شبيه له حقا ولا ند أنت القياس لكل خائف وجل يا بر يا حق يا من لا له ضد فرج لأمة خير الخلق غمهم ولا ينالهم نصب ولا حسد بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد طاهر الأنسابي أحمد صل وسلم على خير الورى جددا محمد آله أصحابه سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله جل جلاله أحد تعالى شعنه وتقدست أسماعه ومحمد محبوبه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا حب العلاح وخله سر الشهادة عصمه فالأنبياء إخوانه سلوا جميعا خلفه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا ما البرق إلا ومضه ما الستر إلا ذله ما الغيث إلا فيضه عما العوالم خيره صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا بان العسالة عصله فاق النعائم قدره أهل السماء جنوده كل الملوك عبيده صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله بالماء فجر كفه والشمس تتبع أمره والله رفع ذكره والخلق أجمع تحته صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله لا طيب يعدل أرفه يا سعد من قد زاره فالله يغفر ذنبه ولو أنهم بشرى له صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله في المرسلين اختاره ولذا قد اشرح صدره والذكر شرف ذكره كيما يقدس اسمه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله هو المقرب وحده لا قرب يعدل قربه والله أوجب حبه فكسى المحب رضاه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا
أي شوقي على عصاره شوقي على عرفاته شوقي على حجراته ومجر كبش فدائه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا أي دقت مآلم سره فاقت جميع خصاله حصلت ملامع وجهه بلغ الأولى بكماله صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله محيى الظلام بنوره واعتى بخير شفائه وهدى العنام بحديه يغشى العنام بذله صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا
الله ساد الورى بصلاحه صاص العنام بوحيه قاد الجميع ببره وشفى الضنا بدعائه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله كشف الدجى بضياعه ورعى براعي عدله وشفى القلوب بنوره ورعى الإله بعينه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله أحببت أشرف خلقه فقد اهتززت بمدهه والأنبياء من قبله والله تحت لوائه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله من مثله في رسله أو في علو مقامه أو في سمو جنابه أو في شرافة نصله صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله من مثله في شعره أو في سهولة خده أو في نزافة جسمه أو في كمال صفاته صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله من مثله في نطقه أو في فصيح لسانه أو في الوفاء بأهده أو في مخافة ربه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله قل لي فهل من شبهه في بشره وجلاله أو في رجاحة عقله أو في براعة علمه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله لا مثله في أرضه أو ألوه أو سفله وبحاره وصرائه سبحان من أسرى به صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله عجبا لواسع صدره وكرم بجم صفاحه يا من يقوم بشره تحسي خلائق بهره صلوا عليه وسلموا صلوا عليه عليه وسلم والله ليس كمثله في خلقه أو خلقه وكذاك في إيمانه أو في بديع بيانه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله والله في إيجاده لم يأت قط بمثله من قبله أو بعده أو عرضه وسمائه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا وجه النبي في حسنه كالشمس في إشراقه والبدر ليل تمامه والبرق في لمعانه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا كان الوجود بنوره وقف الجميع ببابه والبدر شاق بأمره والشمس ضوع مراده صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا شهد الغزال بصدقه صبح الطعام بقذفه حي الحياة بدعائه كسر القليل بحقه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا بحر لدى في غايه متموج لسخائه وجرى النمير بكفه والله يعصمنا به صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله قد كان من مجهوده قمع الفساد وصحقه سدنا الورى بشفوفه ولنا الأمان بجاهه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله على الأب شيمة خلقه والماء جاش بنفسه فهو القريب فلص به هل من يحس بمثله صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله هو رحمة في كونه تحيا القلوب بحبه من لي بتربة قبره عول اسم موضع ناله صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله أعظم بأرفع قدره واكرم بباهر شأنه أحسن بنور جماله وابشر بطلعة وجهه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا متأخر في بعثه ومقدم في فضله مسق الختام لرسله جبريل من أعوانه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله تم ارتواء من راحه والشبع كان بقرصه ويرى ولو من خلفه والرسل دون مقامه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا يا رب عوسلنا به وسلا بحضرة قدسه ربي بحجر عديه واعط المراد وزد به صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا يا خالقي لثنا به متوسلين بعاله والتابعين وصحبه عنا البلاء فاصرف به صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا صلى على ياسينه من عمنا بنواله وعلى جهاج حاله صلوا عليه وصحبه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه